الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الثلاثة ashirin da takwas ga watan zulƙada hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku za mu ci gaba da karatun littafin tahmisul ƙasa'idul wutiriya wanda aka yi domin yabo ga annabi sallallahu Alaihi wasallam za mu tashi a shafi na 91 a cikin wannan littafi wanda wannan darasi shine darasi na 46 to ibn rushaidin yake cewa ukashatu fi badrin rawa bi khalasatin إذ أعطاه عودا صار سيف حياصة وما هو إلا في الورى ذو اختصاصة صبور شكور موثر في خصاصة يبيت ويضحي ثم يطوي على خمس له معجزات في الصباح وفي المساء أشار إلى الزيتون بالنور فاكتسى وسامح من يجني عليه وما كسى صبوح حليم لا يؤاخذ من أسى ولا هو من جان عليه بمقتص رفيع الذرى ما ضل قط وما جواه ولا مال يوما ولا مال يوما لا ولا مال للهوى عن الله الوحي اخت عن الله عن الله بالوحي افتخارا لقد روى صدوق فلم ينطق مدى الدهر عن هوى كذلك قال الله في محكم النص له له البدر انشق اشتياقا لقربه له له له بدر له البدر انشق اشتياقا لقربه كما البئر ألقى ماءه فوق رحبه فنجي منه الطفل فنجي منه الطفل ما بين صحبه صبور عن الدنيا منيب لربه على كل ما يرضي المهيمن ذو حرص kurakurai wasu wurare to sai an bi a hankali rubutun yana da matsala mala yake cewa ukashatu sahabin nan da ake kira ukasha ya ce rawa ya ruwaita bi khalasatin da abin da yake ɗauke da kubutarsa fi badrin a haɗuwar yakin badar ma'ana ya ruwaito mana hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da kubutarsa a wannan yaƙi ya samu tsira shine khalasa sai ce iz lokacin da a tsohu manzon Allah ya ba ukasha udan wato wani icce swara sai wannan icen ya kasance saifa hiyasatin wato takobi mai tsananin kaifi lokacin da takobinsa ya karye to sai manzon Allah ya bashi wani icce yana rika iccen kuma sai iccen ya koma takobi ya je ya shiga gumurzu na yaƙi kuma a dalilin wannan ya samu nasara sai ce wa ma huwa manzon Allah bai kasance ba illa face zu ikhtisasatin ma'abuci keɓanta ne filwara a cikin halittu shi annabi na daban ne komai nasa daban yake saboda haka ba wani abu da za a cewa gashi daidai yake da sauran na halittu a manzon Allah ya keɓanta da abubuwa daban-daban a cikin halittu saburun manzon Allah mai tsananin haƙuri ne ala wazni fa'ul siga ce ta mubalaga shakurun manzon Allah mai yawan godiya ne yawwa saburun mai yawan haƙuri shakurun kuma mai yawan godiya akan ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala. Muthirun, manzon Allah mai fifitawa ne, mai fifita waninsa ne a kansa. sai ce fi khasasatin a lokacin da ake cikin tsananin bukata shine tsananin yunwa to a wannan lokaci manzo Allah zai fifita wani akan kansa sai ya ɗauki wani abu ya bashi ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة to shine yake ishara zuwa gare shi yabitu manzon Allah yana kwana wa yudhi yana waye gari summa ya tsoyi sannan annabi ya naɗe cikinsa ala khamsin ko ala khamsi akan tsananin yunwa gashi yana jin yunwa amma kuma sai ya ɗaure cikinsa alhamsu bisari shine yunwa lahu mu'jizatun fi sabahi manzo Allah yana da mu'jizoji masu yawa fi sabahi waɗanda suke bayyana a safiya wayar gari wa fil masa da kuma lokacin yamma wa fil masa'ini sai aka shafe hamza saboda wazani ashara manzon Allah ya yi nuni ila zaituni zuwa ga itaciyar zaitun fakatasa sai itaciyar ta suturce bin nuri da haske kawai sai ga haske yana ta kyalkyali kan itace lokacin da manzon Allah ya ishara zuwa gare ta sai haka kawai ga haske ya lullube ta ya zama mata kamar riga to kaga duk wannan mu'jiza ce wasamaha kuma annabi yakan yi afuwa yakan yi rangwame man ya jini alaihi wanda yake masa laifi wa ma ƙasa manzon Allah baya fushi a kansa za a samu wani ya zo yawa annabi ba daidai ba amma sai manzon Allah ya haƙuri wa ma ƙasa ai wa ma gadi ba ba za a ga ya fusata ba to shi yasa dai manzon Allah safuhun mai yawan afuwa ne halimun mai yawan juriya ne la yuwakhizu ko la yu'akhizu manzon Allah baya riƙon man asa wanda ya cuta masa ya munana masa ba zai ce riƙe shi da abin da ya masa ba ai sai ya rama a halabin kai masa ba daidai ba sai ya baka afuwa man asa'an to shi ma an shafe hamza din uh, saboda ainihin ya dace da wa maƙasa wa maƙasa man asa to saboda a samu wannan muwafaka shi yasa can aka shafe hamza din wala huwa manzon Allah bai kasance ba bi muqtassi wato mai ramuwa ya rama abin da aka yi masa kisasi man e, min janin alaihi daga wanda ya masa laifi anai baya cewa shi sai ya rama to shi kaga ba wai jarunta bane ka ce kai ko taba ka ba za ka kyale shi ba ai sai ka rama to wannan ai ba jarunta bane abinda a jarunta shine ai maka ba daidai ba kuma kana da damar ka yafi eh ka rama amma sai ka ce ka yafi wa ka yafi to kaga innama sur'atu laisa sur'a laisa minani laisa mi laisa shadidu bi sur'a walakin shadida man yamliku nafsa hina al-ghadab ko inda al-ghadab to wannan shine jarumi ba wai jarumi shine wanda da ai masa komai shikenan ya ce ai shi sai ya rama ba a'a annabi ya ce wannan ba jarunta bane abinda a jarunta shine ai maka ba daidai ba kuma kana da damar karama sai ka ce a kaya fi ba a yi maka laifi ba amma ka haƙura ka bar ma Allah don an fi ƙarfinka to wannan kaga dole ta tassa ka yi ba ka da za ka yi sai ce rafi'u zura manzon Allah mai ɗaukakakkiyar farfajiya ce ma dalla annabi bai taɓa barin shari'a ba kaɗu da ɗai wa magawa kuma annabi bai taɓa ɓata ba a bai taɓa wato barin daidai ba ya koma zuwa ga abin da ba daidai ba ma'ana bai taɓa halaka ba sallallahu alaihi wa sallama sai ce wala mala manzon Allah bai taɓa neman kuɗi don ya tara dukiya ba annabi baya wannan shi annabi yana neman kuɗi ne don ya sa su inda Allah ya ce a sa su baya manufarsa ya tara dukiya don a ce ai yana da kaza yana da kaza ba a yana neman dukiya ne domin ya biya bukata wannan dama shine asalin neman kuɗi ka nemi kuɗi don ka biya bukata kuma ka sa ta inda Allah ya ce ka sa ta to shi ne wala mala yauman wuce karatu muke yi bai taɓa tara dukiya ko da yini ɗaya ba la hakan bai kasance ba wala mala lil hawa kuma ba taɓa ganin ya karkata zuwa ga son rai ba mala na farko daga dukiya mala na biyu shi kuma daga karkata wannan an samu jinasi jinasi ne tam cikakken jinasi sai ce laƙad haƙiƙa rawa annabi ya ruwaita anillahi daga Allah bil wahai da wahai iftikhara to shine maf'ulun bihi wato ababen tinƙaho da nuna ƙasaita da nuna isa to annabi ya ruwaita daga ubangijinsa kazalika kuma sai ce saduqun shi manzon Allah mai yawan gaskiya ne falam yantik bai taɓa furuci ko magana ba an hawa daga son rai madaddahari tsawon zamani in maka yi daba ya ce kazalika kalallahu yadda ka ji na faɗa haka Allah ya faɗa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha a ina Allah ya faɗa fi muhkamin nassi a cikin alƙur'ani a nassi muhkami wanda ma'anarsa take a fili an kyautata zancen sai ce lahu ga annabi ne in shakkal badaru aka samu wata ya tsage ya ce ishtiyaƙan saboda tsananin bege liƙurbihi ga kusanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kama kamar yadda albi'iru aka samu rijiya alƙa ta jefar da ma'ahu ruwanta fauƙa rahbihi saman wato farfajiyarta rijiya ce ta haƙe ta haƙe annabi ya addu'a sai ga ruwa ya taso har sama shi ma duk wannan yana nuni akan mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake banta da ita fanujiya haka cikin mu'jizojin manzon Allah an ga an tserar da atifil yaro minhu daga annabi ma bayna sahabihi yaron da yana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yaron ya dumfari halaka manzon Allah ya yi masa addu'a a dalilin wannan addu'a aka tsirar da shi sai ya rayu saburun annabi mai haƙuri ne ani duniya daga barin duniya ga ɗabi'a wadda Allah ya halicci ɗan adam da ita duk ɗan adam yana son duniya ma'ana yana son zaharatun duniya to sai dai tsoron Allah sai ya sa ya guji wannan abu eh zuyina linnasi hubbu shahawat to abun da halitta ne to amma tsoron allanka shine zai sa sai ka ni sai ka bar abin ba wai dan ba ka son sa ba to irin wannan ne shi ake kira zuhudu eh ga abu kana da damar ka tara shi ko ka ce shi ko ka hau shi ko ka saka shi awa saboda tsoron Allah sai ka ce kai ni na lahira nake so ba kuma don Allah ya haramta maka ba to haka manzon Allah yake to muka yanzu kaga addu'a ma muke yi ta zo eh eh Allah ya kawo duniya a yi kaza a gina kaza a sai kaza a yi kaza a yi kaza to shi manzo Allah saburun an duniya ai eh ai an tarki duniya mai juriya ne mai haƙuri ne akan barin duniya munibul lirabbihi to ka gani yana mai komawa ne zuwa ga mahalicinsa shine Allah ba ga duniya ba kai da ka ɗauka duniya ita ce za ta biya ma bukata to ga ka gata to shine ya ce zuhirsin ga can gaba manzon Allah zuhirsi mai tsananin kwaɗayi ne ala bisa ga kulle duk abin da ma yurdil muhaimina ba muhaiminu ba mafulun bihi ne al muhaimina annabi yana da kwaɗayi akan duk abin da yake yardar da Allah duk abin da an yi shi Allah yana so yana yana yadda da mai shi to manzo Allah mai kwaɗayin aikata wannan abin shi yasa yafi kowa bauta ga Allah saboda Allah yana son ibada eh Hamaddina manzon Allah ya tsare addini an tabdilihi daga canza shi bi muhannadi da takobi wanda yake sakar indiya ma'ana manzon Allah ya ba addini kariya ta hanyar yaki ba ta hanyar ɗabi'u kaɗai ba a hatta ya yi jihadi sannan kuma ya kare addini ta fuskar kyakkyawan ɗabi'u to shi yasa kowane musulmi ana son ya zama mai kyakkyawar ɗabi'a wadda wani wanda ba musulmin ba halayenka sai su birge shi sai ce in dai abin da wane da wane da wane ke yi karantar musulunci ne to a wannan abu ne mai kyau bari na musulunta to amma kana musulmi sai a ganka kana halaye waɗanda musulunci bai da su ba to yaushe wanda ba musulmi ba zai ji sha'awar musulunci kaga ai korarsa kake kana musulmi to a same ka mai amana a bolan kenan na biyu a same ka mai adalci na uku a same ka mai gaskiya duk abin da za ka faɗa ka faɗi gaskiya da sauran ɗabi'u tsoron Allah tawakkali ga Allah da makamantansu su ne manzon Allah ya rayu yana karantar da duniya sai ce wa ya hami kuma manzon Allah ya tsare kulla duk wani muwahidi mai ta Allah da ibada anin nera ne daga shiga wuta duk wanda haka ya shiga wuta to bai zo ya rabi karantarwar manzon Allah ba amma in dai ka rabi karantarwar annabi to ba kai ba wuta fa ba yadda za a yi ka shiga wuta sai ce fala maljan mafaka ko malaba fala bata tabbata ba illa li fadli muhammadi sai dai ga fifiko na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ishara zuwa ga shafa'atul uzuma lokacin da aka tara mutane a filin kiyama kowace halitta tana wurin kowace irin halitta to za a ja wani lokaci wanda Allah ba zai ce ma kowa uffin ba to anan har a kai matakin da kowa yana gurin da ya yi hisabi kowa ya san matsayinsa ta lokacin ne za a koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sunufu jam'u sinfin sifatin rusuli dukkanin sifofin manzannin Allah tauhizat an tara su lissayyidi ko lissayyidi ga shugabana annabi Muhammad wai duk manzannin Allah kakaf sifofinsu kyawawa to an danka ma annabi su kaga ba wani manzo da za ka kwatanta shi da shi kenan sai ce bi takamilihi tare da kammalawarsa fi hadaratul qudusi a halara mai tsalki muhtassi wanda yake ya keɓanta da shi ma'ana muhtassin bi takamilihi shine mubtadana bi takamilihi shine labari ma'ana muhtassi bi takmilihi fi hadaratul qudus saboda ya keɓanta da shi ya kammala su gaba ɗaya an ware shi da su an keɓance shi da su aka karrama shi da su a halarata allah bai tsarki fadan allah ya ce la'in idan har massa sadran manzon Allah ya shafi kirjin wani to fahawa wannan kirjin ya za ka ga yana tsoro yana tawalu'u lillahi ga Allah akwai wani shi duniya ba abinda an haƙawata mai illa zina amma annabi na shafan kirji ne shikenan sai aka cire mai wannan sha'awat sai yawa ya gari ba abin da yake kyama kuma irin zana sai zuciyar tashi ta dawo yanzu mai tsoron Allah da ko barna yake tunani wa in idan har manzon Allah hazzana khalan ya girgiza wani iccen dabino fahawa to wannan dabinon ya tala'u za ka ga yana bayyana bitamri da dabino ko da busasshen ice ne da annabi ya dan motsar da shi sai kaga kawai ya koma rayayye ga ɗiya lafiya lau da kaga wannan mu'ujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa inda sada lokacin da kuma kishirwa ta yi tsanani sai ce alma'u ruwa yamba'u an ga yana ɓuɓɓugowa min kafihi daga tafin hannunsa sahabbai suka sha suka ƙoshi sahihun zance ne wanda yake ingantacce bi annal fadla cewa gaba ɗayan fifiko da falala mujamma'u abin tattarawa ne fihi ga annabi wai duk wani abu wanda yake falala to an tara ma manzan Allah shi duk abin da yake mai kyau ne falala ne to annabi ya tara shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ba wata sifa kyakkyawa wadda manzon Allah bai sifanta da ita ba babu ta sai ce wa min ajabin yana daga cikin abun ban mamaki an ya jima'a alfadla Allah ya tara falala fi shakhasi a mutum kwaya ɗaya wannan abu ne mai ban mamaki ta wani ɓangare idan kuma an kalli al'amarin Allah kuma ba abu ne wanda ya kamata a yi mamaki ba a ce ga shakhsiya kwaya ɗaya amma duk wata falala Allah ya tara ta cikinta ai kaga wannan abin ban mamaki ne kamar a ce yau wannan gari naku duk wata falala ta gara an tattara an baka da falalan malamai da ta manya na sarakuna da ta masu kuɗi da ta 'yan kasuwa da sauransu ta almajirai duka a tattara a danka ma to ya ka gani kaga ya garin kowa ba yake gare ka sai ce fasihun annabi mai fasaha ne fasaha shine mutum ya yi magana kuma mai saurare ya fahimce shi ya yi amfani da alfaz alfaz wato waɗanda suka dace da yanayin mai saurari idan wanda kake magana da shi mutane kala-kala ne akwai malami to usulubin da za ka yi magana da shi daban akwai almajiri ɗalibi usulubin da za ka yi magana da shi da ya dace da matsayi ne daban akwai jahili shi ba malami ba shi ba almajiri ba to kaga shi ma nashi usulubi da akwai irin sarakuna da manya da sauransu nasu usulubi da to ya daga cikin hauka kawai kai usulubin ka guda ne yadda kake magana da jahilai haka kake magana da almajirai haka kake magana da malamai haka kake magana da shugabanni to wannan ya nuni kan cewa baka da hankali kuma baka da fasaha wannan shi ake kira fasaha eh eh balaga amma dai fasahar da yake nufi da balaga duka ta kunshi abin eh wancan balaga suke kiransa saboda balaga shi yana da alaka ne da jumla ita kuma fasaha tana da alaƙa ne da kalmomi shine kai amfani da lafuzza waɗanda suka dace hmm? yawwa kaga ba za ka zo kana magana da babban mutum kana cewa kai shi laraba suna da wani abu wanda mutanen nijar za ka ga su hayin sun riƙe wannan al'ada balarabe in kana sama da shi to baya magana da kai yana ambaton lamirinka irin kai yi kaza ko ce kaza ba sa faɗa haka sai dai ku ce kaza me kuke gani kan kaza ya kamata ku yi kaza bai kamata ku yi kaza ba dama mu ka ganin ba mu da wannan tarbiyya wani uba ne ma yakan magana da shi amma kaga ya yake eh to baba ya kamata kai kaza saboda yana wawa su nijar za ka gaya suna da wannan usulubi to haka laraba suke duk wanda babban mutum mai matsayi ko malami ko sarki ko mai yawan shekaru eh to su ne mai khitabi ne da damirul jama'a damiri wanda ka nuna cewa shi wanda ake magana da shi babba ne damirul azama wanda ke nuni cewa ana girmama shi to haka suke amma munan kwata-kwata ba mu da tarbiyyar magana sai dai allahumma wanda ya karatu kuma ya samu karatu kuma tare da tarbiyya to suka karatun kuma ba tarbiyyar karatu to sai abubuwa suka lalace to fasihun manzon allah mai fasaha ne binutuki dodi tare da furta harafin dodi shi harfin dot ɗaya daga cikin huruful hija'iyya ana yawan buga misali da shi lokacin da ake nuna fasaha ta yaren larabci saboda duk duniya duk yarukan da akwai ba wani yare wanda yake ɗauke da wannan harafi in ba larabci ba ba inda za ka same shi laraba su ɗaya da abinsu to shi yasa in za a buga mutum in za a buga fasahar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji an ce afdalu man nataqa bi daddi manzon Allah shine mafificin wanda ya furuci ko cikin larabawan masu magana da larabci masu nuna kasaita ta balaga ta fasaha to manzon Allah afdaluhum shine mafificin su yubdi manzon Allah yana bayyana ajaiba ababen ban mamaki fakam ya yawaita falla manzon Allah ya kare akan ce falla ya fullu bi ma'ana kasara ko kassara yukassiru manzon Allah ya karya min janshin zai yawa ya karya wani wata runduna ta yaƙi wa'arda ka ta'iba kuma ya halakar da taron gurguzu na yaƙi na kafirai jam'u katiba eh? shine dandazo na jama'ar yaƙi shi ake kira katiba sannan wa marar da yauman manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wa ma da ɗairar da bai taɓa mayarwa ba yauman koda da yini ɗaya amilan mai guri wanda yake gurin ya samu alkhairi fihi ga annabin ka'iban ya mayar da shi yana taɓaɓe duk sanda kan na samu zuciyarka ai za ka samu alheri wurin annabi to sai ka samu daɗe ka na samu ka ai in na je wajen annabi sai ya ban kaza to sai ka samu wannan abu annabi ba zai bari ka dawo kana tababbe ba shi yasa ba a taɓa roƙonsa ya ce babu ba mu kuma babu daɗinta muke ji to ai shi ne daɗin ta riga ta za al'ada to amma shi manzan Allah bai cewa babu in ma bai da to ba ce maka zai yi babu ba zai ce ka jira to da da ya ce ka jira alamu ya nuna babu kuma wani abu na shigowa za a baka to haka ya kamata kai ba ka yi koyi da manzon Allah in mutum ya nema ya cancanta ka bashi ka bashi in kana da in kuma ba kada ka ce to ya dan jira eh karka ce a ni ka dame ni baka san halin da ake ciki ba yanzu to wannan ba ɗabi'ar manzan Allah ba ce sai ce sadakata ya kai mai yabon manzan Allah duk abin da ka faɗa ka faɗi gaskiya laƙad haƙiƙa tabbas alhabibu manzan Allah haza ya tara mana ƙiba wato darajoji da falaloli jam'u man ƙabatin man ƙaba shi ne daraja to annabi ya tara su sallallahu alaihi sallama kullu duk wani mustaƙasi mai bibiya mai bibiya diddigi ɗan sa'ido to ta ƙasar ya taƙaita an idirakiha wai ya riske waɗannan darajoji na manzon Allah ko ka ce ka bibiya ba za ka iya ba don magabatanka sun har suka mutu kuma ba su kai ƙarshe ba duk rubuce-rubucen da aka yi kan manzon Allah har yanzu ba a kai ƙarshe ba kuma har abada ba za a kai ba saboda abin yana da yawa bai da iyaka to abin da bai da iyaka yana Allah ɗaya san iyakarsa amma mu ta ɓangaren mu darajojin manzon Allah ba su da iyaka to abin da bai da iyaka kana iya kai sa ka haƙura kawai ko ba haka ba ka haƙura ɗaya ka bar ma Allah laƙade haƙiƙa arrahmanu Allah mai rahama khassahu ya keɓance shi bi ƙurbihi minu ta yadda ya ba shi kusanci na musamman gare shi wannan ba wani wanda ya samu wannan wa zallalahu kuma Allah ya yi masa sutura bi hujubihi da shamakansa fauƙar sama'i saman saman sammai sai ce faman zallazi yuhusi karamata rabbihi shin waiwaye wanda zai iya lisafe ƙididdige karamcin da Allah yi wa manzonsa wane ne wannan mu muna son mu gansa in akwai shi waye shi sai ce kai sahabatuhu kaga sahabban sama lam tuhsi ba su iya lisafi ƙididdige ma khassahu bihi abinda Allah ya keɓance shi da shi su da ma sun karayu da shi to bale ga da labarin sa kake ji su ma sun kasa ilahul baraya mahalicin halittu laita shi'iriya ya ce kai can ƙaramin sani na man yi husi wai waye zai iya lisa min darajojin manzon Allah ina zan same shi ni dai ilimi na ya takaita eh wanda ya fi ni to ya aga zamin eh ni dai ba ni da ilimin da zan iya amma kai in kana da to kofa buɗe take sai ka bada taka gudunmawa ko sai ka ce ya to kai za ka iya ka ɗo alƙalami ka fara akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza ka gani har akwai ɗin sai ta ƙari ba ka gama ba ƙariya za ta yi da gagayen ta ƙare kuma shi ke da Allah ya sa mu dace eh Allah ya ba mu ikon kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh